أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأ أفأنتم له منكرون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar haɗuwarmu a markazu ahalu sunna wal jama'a wanda ke karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna Juma'a 25 ga wata na muharram hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da biyar ga wata na goma shekara dubu biyu da goma sha takwas a darasi da ya gabata mun tsaya aya ta 89 ta surutu yunus kahin nan akwai amsa tambaya guda biyu ta harko cewa shari'a ce ko addini ne aya ko hadisi wai ta haramta gama ko cin kihi a sha madara wannan tambaye tana da yawa balle a radio ana sha yawan tambayar mutane samu yawan tambayar abu ya ta kama wata aƙida ce ma kama wata ƙa'ida ce a zazza an hana ko an haramta shan madara a cikihi ko a cikihi a sha madara to dai bangaren shari'a babu wani abu da na ji ko na sani na maganar hana hada wannan abin guda biyu illa bangaren binciken mas'alar da ta yawan zawa na san dai baban za ba ke yawan tambaya abinda yake wakana madara a ciki a sha madara akan samu matsala a wani lokaci bincike da ne abinda na samu cewa a ilmince akwai shi kihi balle in yakon biyu iya saukin ɗaukan bakteriya suka ce mai guba wata nau'i na bakteriya wanda wannan bakteriyakin da yake ciki nan da nan daga ya fara ɗan canzawa to idan suka gamu da madara a wuri guda jiki mutum bai doka yakan yi kai tsaye abin ya bayyana ko kuraje ko na abu in ne karfi iyaye kai ma ga ajali shine kenan akan samu matsala a wani lokaci an shaki an ciki ya sha madara ba shari'a bace ba a abin lahiya na lahiyar dan adam ba kowane lokaci bane ba sai wani zai iya cin kihi ya sha madara da kyau ina ta namun cewar wani abin a saudiya ne na sha na ƙoshi kuma da kawai ina tuna na ci na wani abin zai ƙwaye wa kana to amma katari ne kenan kaka ce wata wani ya ce a ba ƙa'ida ba ce ba haka ciki ya sha madara sha matsala amma akan samu inki yin iya da bana baka tseren a ciki ya sha madara bisa gamuwa ba zama lahiya shi na magana ko a samu wani ƙuraje ko ciwon ciki in ajali ya zo a samu matsala a ta yi shi ne magana kenan kuwa tun da kuwa haka ne kenan mutum bai kamata ba da gangan ka zo ka cika cikin gadiki ka cika ciki kuma ka zo ka ɗora madara a sama sai ka bari ka raba lokacin shi ne ke abin da ya lahiya magana ta biyu ta bayani da mai na darasi da ya gabata na maganar haɗuwa ta ƙungiyoyi masa ba a wannan magana game da ɗariku ko da mazhabobi a kwatsema wa wannan matsala akwai jagwal haɗa abin da ba shi ba balle ga 'yan jaridu da ku amalgam ɗan suka ce mutane suna shi abu a turanci amalgam ce suke mai abin da ba wurin haɗawa ba ne sojo za ka ji 'yan jaridu ko a rubuce ana maganar sadadije na maganar ƙungiyoyi ta gama su izala su ƙadariya tijaniya ɗan maza a malikiya shafi'iya wani ƙungiyoyin addini wannan rashin sanin addini ya kawo sai suke musu hukunci guda yawa maganar ƙungiyoyi daban ɗariƙu daban mazahaba daban wanda ya kamata mutum kan shi a waye musu kai su gane me bambancin ƙungiya da ɗariƙa da mazhaba farko makoma kan mazhaba ka yi maganin ƙungiya wanda zamani ya kawo ta alaƙa da gwamnati mazhaba za ku ji annan suka shahara a nan imma a ce hanafiya malikiya shafi'iya hambaliya ɗan waɗannan guda hudu malamai ne babu sahabi ma ko tabi'i a cikinsu malamai ne wanda suka yi karatu suka ma addini hidima suka karantar da al'umma addinin Allah duk wannan hudun gaba daya aiki suka ma addini jina kuma ana musu shaida duk mutanen kware ne to waɗannan mutane karantarwa da suka yi kowa a ɓangaren da yake a inda yake an samu almajirai da suka karantar kowane ɓangaren inda almajirin suka yi ƙarfi dole addini ya buƙatar a kawo dokoki ɓangaren shari'a ɓangaren arewa ɓangaren gaza a yi dokoki a yi tsari na hukumce hukumce sai zaman to inda mazhaba almajiran misali abu hanifa suka yi ƙari za su kawo dokokinsu hukumcinsu a kan mazhaba ta abu hanifa inda malika suka yi ƙari su yi hukumce hukumcensu a kan mazhaba ta malikiya haka shafi'iya haka hambaliya wannan a cikin wani malamin guda hudu babu ɗaya ka karanci tarihinsu babu ɗaya wanda ya kira ku zo makawa misali hanafiya ku zo hanafiya zami babu abu hannun da ba abu hannun ba biyu haka ba babu ɗaya rana inda ya zamna ku zo ku hanafawa almajirai na kurin ku rike littafi e ma saɓanin haka za ka samu a littattafansu manyan almajiransu irinsu abu yusuf يا أبا يوسف لا تكتب كل ما تسمعه مني يا يا يا يا يا كمان أنت جديدة يا مجانا يا رب yake mai kashe ya ba su kakkar ka rubuta duk abin da ka ji na hudu ba komai ka rubuta ya ce na kan iya hudu wani ra'ayi yau guban bar shi ina ga hujja kai ka rubuta ka ci abuwa ne ba ce duk wani bar shi a nan suna masa kashe da rike hujja rike akwai shi haidi yana iya sauyawa saboda samun hujja haka imam malik an so halifa guda irin su haruna rashid sun nema a- ka a yi wata- wani hukumci a duk inda suke mulki gaba daya sai da hukumcin da imam malik yi malik iya raye malik ce la babu wani dama addini ni abin da na sani na karantas akwai wasu makarantu daban na wasu malamai sun karantas yaushe za a ce sai nawa kadai malika ya hana ba ka ce ya maliki a kuran haka imamu shafi rahimahullah haka shi ma yi kusa suka ce kullum mazhabansu hadisin sai ko mazhabi mazhabi hadisin sai mazhabata hadisi ingantacce shine kurin hujjarsu iya ce zai- din in ne wata magana kuka samu wani hadisi saɓanin hukumci na ku ajiye magana ta ni ma na komo daga rake ta ina da ku ba na mutu haka amur bin hanbar kashe ma yake kada kun rike ra'ayin mutane kuna rubutawa ku ɗauko daga tushe kuma kenan a takaice wannan malamai gaba ɗaya babu inda abu hanifa ya zama ce ku zo mu ku eh, ku zo mu yi hanafiya babu inda imam malik ya zama ce a zo ku zo ku yi malikiya kurin babu babu kamata inda malik ya zama na ce ku zo ku yi malikiya ko malikawa ne amma an sace wai yan bayan ruwa mutanen afirka nan mu ne malikawa yan gabashin ruwa shafawa yan arewa ina ne hanafawa duk wannan hira ce hira ce a baka babu littayinta ba ka da littayi in har da gari za a yi na maza ba sai a yi madina ce malikiya da imam malik imam an mai suna ma imam darul hijira imam ahal madina ne imam malik inda da anan za a yi ta ma mai ga ta inda har afirka za a mata maza ba ya yi shafiya da imam shafi a cikin wannan hudun shine yake da kabari yau a masar a afirka imam shafi kabarin shi a masar allah ne cikawa kaga kenan maganar yanki da mazhaba ba haka ba naka wannan malamai me kuka ga yasa abin ya koma yanki yanki kamar kabilanci ko jahanci ko kasa almajiran waɗannan malamai ko waɗanda ya je kawa sai aka samu wasu sarakuna a wani lokaci bayan sai imama da su wuce sai sarki kaza ya ce duk yanki na ba abin da za a rubuta na hukunci ko shari'a sai da mazhaba ta malami wani wani abin shi ne ya kawai gindi ya zama to bangare kaza babu komi ya maza ba kaza amma ba maliki bane ce ka ai komi ya maliki a wuri kaza kuma ima wannan kenan kaga anan babu wani an dauka littafin malaman gaba daya babu inda zaka ga an ce imam malik ya ce ya kamata ku yi tasbihi 37 ko da uku ko kuwa da asaba ka yi tasbihi kaza ko kai halala 100 ko da 50 ko bakwai babu inda zaka abinda suke irin an zo da ka sai ka ruwaya da kaza annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ayi kaza kawa kaza baki shi kenan babu inda ya tsara wani auren imam malik haka abu hanifa bai nashi haka sha duk wannan ba su da mazhaba ta tsari na wata rayuwa ko ibada ko addini a karan kansu suka ɗauko nasi inda babu nasi wajen hukumci ya su hukumci ita halinsu a kan hukumci ba ibada ba babu wanda ya kan wata ibada da kai ko da ra'ayin shi babu hakin nan kaji wani shine mazhaba ta waɗannan malamai magabata Allah ji kansa ga hurta musu inda yake da rigima da mushkila da ma a samu hallaka a matsala ta yin ɗariƙu ko wai a ce in kai ko in kace kowace da sunan mai yin ta kuma shi ne in karanci littafin ko tarihinta shi ne ya zamana ya tsara da kai in tawakali shi ya zamana ya tsara ya rubuta ya kira ku yi kaza da sa'i kawa kaza marace kawa kaza an kaje wuri kaza ka huta an kaje kaza ka shigo ga shiga ga huta ga mai baka ga amshewa wannan har aka samu cikin ɗari'u kowa ya tsara abin da ya shiga shi ya kamata a wajen shi a yi akwai aiki misali ya ga misali yanzu akwai cikin mazabai cewa abu ne a hili za ka ji zan hudu a radiyo ko a littawai har a radiyo a kan kucin misali a ce in kana mazhaba kaza an kana ɗariƙa kaza ka kai ma wani mutum ko da waliyin Allah ne hima an ce waliyi ba ta kowa waliyin Allah na wata mazhaba tun da muku mazhaba ɗaya ya ce ka huta tun da muku ɗariƙa ɗaya ɗariƙo ku daban-daban kenan tun ɗariƙo daban-daban wannan wurin ziyara da ka kai ma wannan waliyin to wannan ɗariƙa ta ka tarko ka hutu an hudu ka an kore ka saboda ita shehunta babba ne shine babba ya hana a jirgin ƙanana ta ina yawan suna nan irin dokoki za a ce idan ka shi kai zina baka huta ba ko shan ke ba ba huta amma ɗan ka sha ta baka huta ko ba wani abu shan ta ba huta ka amma ɗan zai shan giya ba ta ka huta ba wannan ire-iren waɗannan ababe akwai su kuma an ka bincika ka gani a rubuce a yi mace wancan bala a targima ce mace mace a ɗari akwai cikin ɗari gudun masaka ne kuma kowa sani to kawar shi bambancin ɗariƙa da masaka ita ɗariƙa tsara ta kai zama aka yi malami ya tsara ta da dokoki da komai da abrad kun bayan manzan allah shi ne ya zamna to mu kenan abinda mu muke magana mazahaba ba mai inkarin mazahaba karantarwa ce karatu ne aka yi kuma akwai daidai a yi daidai kuskure a bari duk malamin sun hudi da kansu suna raye duk abin da suka hudi ya saba ma kitabu sunna a bar shi madogara babba kitabu wa sunna amma ɗariƙu muke inkarin su saboda su wani ne ya zauna ya tsara wani abu na addini sai muka ce a'a mu aqida sunna muke aqida sunna kuwa ba wani wanda zai zauna duk ilimin shi duk matsayin shi ya tsara maka wani abu na ibada abinda ba manzon Allah bai ba sahabbai suka yi ba kace wannan ba a yi bid'a ce shi muke kira mu ayi sunna abinda manzon Allah a rayuwar shi aikata da sahabbai shi muke kira ayi kaga wannan shine mas'ala ta tsakanin mazhaba da dariqa ko dariqu zamci muna kiran kowa ta irin wannan wani kiran duk musulmi kai ya ga rayu a wata hanya ko ta wace ce ya rike abinda manzon Allah in mi zaka yi ibadaka haka Allah ya ce haka manzon da Allah ya ko haka yi haka sahabbai suka aikata in kuwa ka bar wannan ka bi ta wani in wa ka bi ka bi hanya wadda take muguwa bai kai ka inda ba su shine magana da kira fulman su kuma ƙungiyoyi na addini wata alaƙa ce zamani ne ya kawo alaƙar wata ƙungiya ne wani aiki na addini suka yi protocol da gwamnati da takardu da istati da rigilman intirar da komi za mu yi aiki iri kaza a lokaci kaza a wuri kaza haka ne aka yi ƙungiyoyi a yanzu akwai mushkila wasu masu neman wani intiran suka neman su kawo gwamnati rikici ko su sa gwamnatin rikici abinda ba a ciki su sabbaba ma ƙasa fitina sai su ke sa gwamnati kaza ku zamana ku tsara addinai sai wani ƙasar da batta tsarin addinai ce ku tsara addinai abin da yake wani gaskiya magana wannan tsari na ƙungiyoyi da gwamnati yake shine gwamnati zai da gilamance ma menene shine alakar shi da waɗannan ƙungiyoyi na aikin addini aikin addini za a yi ƙungiya ga rigirmakinta intarar ga statinta shi ne gwamnati kamata ba wani bakar wahala ya ɗauko abin da babu shi a sa ma gwamnati shiga fitina wannan ƙungiyoyin da aka yi na addini su ne alaƙar gwamnati da al'umma kowa yadda zai aiki kaza ga doka kaza zai kaza bai kaza da wannan kamata gwamnati wannan kira ne da gwamnati an san zama lafiya ka sa ku cikin fitina da babu ita ka sa ku rikicin da babu shi ku tsaya wannan alaƙar da kuke da ƙungiyoyin addini ku yi ita ce za ta daidaita ku ta kama ku zaman da zamantakewa in laifi ne kaza ne ga abin da na ce zan yi na yi iskati na yi girman karar alaƙa ta zama cikin ƙasa amma wani abu daban a zuwa za a wani abu daban sabo wala a nan za a hudu fitina Allah ke mai ta ba mu hotar fitina wannan shine kiran bambancin ɗariku da mazhabobi da ƙungiyoyi ina wata an gane sai karatun insha Allah za mu tashi a tafsirin suratul yunus aya ta gomiya tara muna cikin bayanin annabi musa alaihissalam na addu'a abin musa abin ya yi zahi ya kai ya roƙi Allah subhanahu wata'ala ya shaye dukiyar banu fir'auna da jama'a shi kuma imanin ma Musa bai bukata ya ce Allah samu saurin zuciya kama su imanin sai azaba ta zo Musa alaihissalam ya kare wani addu'a kaf ko sun kare wani addu'a kaf kuma Allah ya amsa musu cewa wani addu'a ta ku an karba ku tsaya ku ci gaba da kira ku ci gaba da abin da kuke na hanya ta kwarai kafin lokaci wani malaman tarihi na cewa bayan wannan tabbata mai amsa mai addu'ar shi an shekara arba'in a wannan a wajen malaman tarihi Allah wa'ala yanzu kenan za mu zo nan bayani da Allah subhanahu wata'ala ya yi ne tabbatar mana tsirar da banu isra'il daga hannun fir'aun illa ganin bayan wannan addu'a da mu zo mu shi an gane masalar bayan wannan addu'a Allah subhanahu wata'ala ya wahayi ga annabi Musa alaihi salam ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى نعم نعم كمان شو مدى تيايا أكي أما ابن كثير كان بياني يايا أكا حلكر بفرعون kayan amana bayanin tseratar da banu isra'il Allah ce walaƙad auhaina ila Musa tuni kahin lokacin da wani abin yawa kana kenan Allah ce mun yi wahayi ga Musa an asali bi ibadi ka bi dare al-isra tahiya cikin dare ka bi dare ka dauki bayina na mana banu isra'il masu imani shi ka bi dare da su fadarib lahum tariqan fil bahr yabata ka musa sawa musa hanya busassa a cikin teku a teku za a yi hanya kun busassa kuma aka bashi lamini ya samu nutsuwa la takhafu darakan wala takhsha musa a wannan tahiyya ta ku kaka ji tsoron fir'auna ya riske ku kuma kaka ji tsoron dirmiya cikin ruwa wannan tuni an gaya musa salam tun yana gida da wani labari yanzu lokaci ya yi na halakar da fir'aun allah ce fa kharajnahu min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin فأخرجناه من جن فأخرجنا فأخرجناه من جنات فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين سورة فأوهنا إليه فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعص- بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم na'am anan kenan Allah yawan labarin fitar da suka yi Allah ta fa'akharajnahum mu mun da banu Isra'il mana fir'aun da jama'a shi an hudo su daga Masar kuma Allah ta ga mana irin abin da suka bari a baya fa'akharajnahum min jannatin wa uyun mu mun su daga cikin wasu garake da idanu na ruwa wa kunuzun ma- wa kunuzun da taskoki na arziki sun bari a baya wa makamin karim da manya-manyan makamai da mu suka mallaka na jin daɗin Allah ya hudu su da ciki sun hudo da niyyar azaba ko kashe banu isra'il su kuma ashe lokaci ne yayi ana ce mun hudo su gaba daya ya ce kazalika wa auratana banu isra'il wannan abin da suka hudo suka bari mun gadawa banu isra'il su duk wannan abu da na garake da wannan idanun ruwa da wannan makamai da wannan ya koma na bani isra'il Allah ta fa'ataba'un fa'ataba'un mushrikin sun biyo su garin Allah na waya daidai hada hudawar rana sun cimma Musa da jama'a shi garin Allah ya waye rana ta hudo sai ga mu sai ga Fir'auna da jama'a shi kuma ga banu Isra'il a bakin ruwa Musa su bai zo bakin rokon za samu hanya amma a lokacin Musa zai iya jira umarnin Allah iya tun- suna tun kawo su Allah ce falon matara aljama'an lokacin da jama'ar biyu jama'ar musa ta banu isra'il da jama'ar fir'aun kowa ya hango dan uwanshi an san razana ta banu isra'il damun gudawa suka yi don ba sa iya gaba da gaba da fir'aun sun gudu a tsorace fir'aunin suka guje ma gashi nan gadagadan ya zo su kuma daman ba su da aƙida ya ƙirshi ba sa iyawa to ganin fir'aun ya sun kawo sun hango alace kala a sahabu musa inna la muduraku sai mutanen musa kai tsaye bani tulaje sai ce inna la muduraku wayo an ƙare an yi su komu kakum can Allah ma Musa wahayi la takhafu darakan wala takhaf Musa iya da imani da Allah bai halaka da su ba sa ba Allah bai bar su haka to umarnin Allah ce Allah ce mai zo kuma za ka mu wuta amma su suna cewa ai an kare shi kenan inna la mudrakun ga inna ga la mudrakun lalle an kare Musa ce kalla Musa ya tsawatarwa game da wannan kalma ta cewa inna da mudrakun yin tsawatarwa ya kore ta kalla ita inna ma iya rabbi sai haji ina tare da ubangiji Allah na tare da mu ina tare da Allah kuma Allah ce sai haji Allah zai ban mu huta karin imanin kun amma a zahiri na abu na da babu wani abu ga fir'auna kuma ga ruwa gaba eh na ruwa za a halaka kuma can fir'auna ne amma yace kurin tabbas su haji ku fasa wannan magana ma za a kun baiwa kuma Allah ina tare da Allah zai ban mu huta sai a lokacin nan shi ne aka baiwa haifa a wahaina ila Musa he a lokacin kai tsaye Allah ce he muka ma Musa wahayi kai tsaye a nazarin bi a sa kalba zaka yanzu aka ce ka bigi teku da sanda kaga abin zai ba ruwanka fatarif da ta ba ka bigi wannan teku da sandarka iya bugawa fanfala kurin teku sai ta tsaki kai tsaye da umarnin Allah ya ce fakar kullum firgirin kan tsautar ajin idan ta tsaki ya yi maka sai kai tsaye kamar ta aka wasa labari na ka buga musu hanya a cikin teku hanya busassa iya bugawa wannan ruwa ya zama dutse kowane ɓangare na su dace wannan ƙabila goma sha biyu kowace ta samu hanya kai tsaye allah ya bara na ranar ta bigi wurin ba maganar taɓo ko tarshi ko tartsi ranar ta bigi wurin ya bushe kuma wannan ruwa kuma kamar dutse kowa ya ba hanya kowa ya ba hanya hanya da allah musu a cikin ruwan aka bi kowane ɓangare kamar wani ganzin ruwan ya koma kamar dutse ka tsautar azim muna bin nan katin dutse nan kamar dutse muke bin tsakanin wasu a can wasu a can haka aka bi aka ratsa wannan shi ne abin da ya wakana don a can akwai ta aya bayan fir'aun nan musa ya shiga musa ya huta gaba daya sai ya jiyo iya so ya buga teku ta gani na Allah mai wahayi fatrikul bahar rahawa
واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون yanzu Musa iya nan tunda shi ya iya ya dage iya neman ya buga teku ta game Allah ce a watrukul bahra rahab ka bar teku yanda take a nitse ba ruwanka ka bar ta yanda take innahum jundun mughraqun wa inna jama'a ya makiyan ku fir'auna duka rundunan duka za a jirmiyar da ita lokaci yayi haka yayi wakana شنو قال لك كيف ما لاباري نعم وجاوزنا كاتم نعم
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين يا كثير الآن
الآن وقد عصيت قبل قبل وكنت من المفسدين na'am Allah ya ce wajawazna bi bani isra'il al-bahr alƙawli da ya musu Allah ce mun tsira ta mun tsallakar banu isra'il mun tsallakar da su da teku mana mun tsallake su mana mun tsallake su daga teku kiran kiran sun tsallake su sun tsallake bayan allaka da fir'aun mun tsallakar da banu isra'il daga wannan teku فأتبعهم فرعون وجنوده فرعون يا ببايا بنو إسرائيل ده شي ده جماعة رش كنا شي ده سوجوجيش سن ببايا بنو إسرائيل بغيا وعدوا سن سكين هالو بوشي من الظالمشي ده عداوة أبيت أجمر da wannan kan za a ga maka irin bakin cikin irin adawa da yake neman cin musu eh ya bayan su bagayen wa'adar don zalunci da adawa haka ya shiga hatta idan a daraka hulakara haida ya shiga gadangadan allah ba ta kumanin haɗewa haida gadangadan ruwa ya ci fir'amun ya birniya a cikin ruwa ta ƙare yanzu kama allah ya zo هي علوتنا قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل yanzu yake neman waye imani ba a gaba ta zo yanzu ya yarda ya yi imani na yi imani na yarda da babu abun bauta na gaskiya sai abun bautar da banu isra'ila suka yi imani da shi nan duk da imani ne yarda ce a lokacin ba ta amfani amma ta annabi imam mai shugaba ce hanan har da wannan kalmar akwai dan dugun dugun dugun kafirci yace ba Allah kai tsaye a wanda wannan suke bautawa ba su suke bautawa har da kace wa Allah eh har yanzu akwai dan saura yar dan dugun kafirci har yanzu eh na yi imani da wanda banu sai suka imani da shi yace ba Allah kai tsaye sai an san hanya ce kama hanya ce canza shi amma bai san kai tsaye amma a lokacin nan imani ne lokacin ya huce ka yi imani bayan zawar azaba bai amfani ya ce dai yanzu ya yarda babu abin bauta da gaskiya sai wanda banu sai suke bautawa kuma cewa annan minan musulmi ni ma ina daga cikin masu mai kauya kamar su kenan ya shiga layi yanzu wannan magana da yi a ce al'an he a yanzu na malaman tafsiri shin wannan al'an da aka mishi a yanzu Allah ke nuna shi kai tsaye a malaka jibril ne shi ne ya yi hakan a ma'ana ya wannan magana ta azirciye shi kuma yadda abin bai yiwa shi ne mu Allah ke yawon labari abin da ya wakana kuma Allah ke wannan magana ko da jibril ya magana an ta ce kenan ɗan saƙon Allah kuma wani magana abin da ya so a gane fir'auna al'an kenan lokaci ya huce a yanzu duk kiran da aka yi ta maka da ayoyin da ka gani tun na sanda da haske na na Musa da bai na hannu duk da wani abun ga kwaɗi ga ruwa ga kwalkwata da abin da aka yi wani ayoyi duk ba ka yi da imani eh a yanzu al'an wa kada a sai ta kabar wanda kayan yanzu an gaya ma kaki kaki bin umarnin Allah he a yanzu wa kunta min muslimin ka shiga kana cikin maballata eh an zaka yi imani wannan ruwa ta ina cikin sunan Tirmidhi a ta albani an ya tabbatar da ingancin ruwa manzo Allah ke cewa malaka jibril yake bashi labari yake ta ya muhammad law ra'aytani wa an akhudhu min hadhihi al-ba'r fa adduju fi fi'l fir'aun makhafatan an tudriku al-rahma yace yace yace ya muhammad wallahi inda ka gani kai jibril iya na akai yace ya muhammad inda ka gani lokacin da nake ɗauko laka ta teku ina turawa a bakin fir'auna wannan kalma da yake yi ta amsa da wannan kalma da yake ta imani duk da haka an san imani lokaci ya ya tsakare amma ka san hama ta Allah jibril shi baka ga an gano da malaika jibril da Musa salam kowa ya kai tsana iyakar shakatu da farauta a shi yukarin da musa yi da mutu bai bukatar imanin ko ta musa ba ya zahi musa ya kawo jirgiran da bai bukatar imanin fir'auna to ashe shi malaka jibril shi ma ya kai wannan martaba bai buƙatar imanin fir'auna har jibril ruwa ta inganta kan haka ta ya su ya muhammad bari inda ka gani lokacin da nake ɗauko yin laka ina turawa a bakin fir'auna don kai wani kalmar ina tsoron ka ce iya hoji allah bai rama jiwa sai mutu an shiga ta kai gaya shiga ta kai gaya wannan manzon allah ne wanda aka aiko ya kira a imani amma ya wanda bai bukata imani da shi wannan malaka jibril ne kan sakon Allah mu zuwa manzanni amma shi ma ce bai bukata bai fatar Allah ne zuwa yake dauko da kai ka tura bakin da kai gane je kai imani haka dai tsoron kar Allah ta mishi ban da shigan takaddi haka ta wakana ruwa ta inganta kusurta musu kenan wannan abin da ya wakana yan wa ga fir'auna ne na jirniyar da shi da aka yi sai bayan ƙarya ta ƙare ya nemi imani imanin da bai amfani a wannan lokaci Allah ce falyawma nunji falyawma nunji ka bi badanika litakuna liman khalfaka aya wa inna kaseeran minan nasi an ayatina laghafilun to yanzu fir'aun ya duniya an ƙare an gama da shi da shi da rundunar shi gaba da Allah gama su to amma anan mutane aka kawo maganar fir'auna kurin fal yawma nunajjika bi badani yau za mu tsiratar da kai amma ba ranka ba a gangan jikinka za mu huddo nan malaman tafsiri na cewa me kawo haka ganin dagawa ta fir'aun girman mulkin fir'aun da yadda su wa'annan jama'a ta bani sa'id suke tsoron fir'auna suka san girman mulkin shi suna da an ya ku fir'auna ruwan shi dan a hudda musu shubha al fir'auna ya musu kan matsama na kuma shi bane ba ko ya wuri ne bane lada yana wuri Allah sai ya huddo a cikin mutanen gaba daya Allah da ke alƙawarin cewa a yau za mu tsiratar da gangan jikinka kuma Allah gama dalili ce litakuna liman khalfaka ayat dalilin da Allah haka ce za mu hudu gangan jikinka don ka zamanto aya ga 'yan baya su ga yadda Allah ke karya duk wani mai izza mai taurin kai duk mulkinka an kama Allah takata ga yadda Allah ke musu ga fir'auna mai da'awar uluhiyya shine Allah rabu kuma a'ala ma ko ga ruwa ya ci ga shi nan a gaban kowa a yadda matsayin gawa ba rai wannan aya ce ga 'yan baya duk da wani abin ce har a yanzu wannan gawa ta fir'aun a masu binciken tarihi tana nan dukkan bincike da suka yi na ilimi ya tabbata ana iya gano duk da akwai gawawaki na sarakuna na masar amma ana gano gawar wannan wannan ja'irin wannan na musa eh eh wannan mugun na musa ana gano gawar shi a cikin sauran gawawaki aya ce ta Allah yanda Allah ke ma masu mai takakka ga nadin shi da mulkin da komi kuma abin da ya niyya ya taba layi ya ta neman kai yiwu neman kawo da abin da Allah ne Allah ya gwada mai gajiya wuce ya sha wahala ya raini Musa ya wa Musa duk abin na awa ɗa na tarbiyya na wahala kuma a gidan shi ya girma kuma abin da yake gudu Musa ya sababin a hannun Musa Allah halakar da shi shine aya ga 'yan baya ce duk da cewa mutane Allah na gwada ayoyi wato wa inna kaseeran minan nas an ayatina la ghafilu da yawa daga cikin mutane da yawa ce game da ayoyi da muke gwadawa ko aka zai wani daga wannan zuwa zo da wurin na Fir'auna an san gashi na Musa iya cikin wannan kaza wurin yawon wurin shakatawa yawon gudu ido kura ji aka laka wannan ramsa ne wannan wane ne bin su tunawa aka da wannan mutumin da suke zawa gani shi har su sami labarin shi wani ta'addanci ya ma Allah ga da'awar da yi ga abubuwan da yi ga yadda Allah ya kare shi ba ruhunsu ko a ka ba su ɗaukar aya ce ta wasuwa kudin kayan kallo ne kudin gidan kallo kallo ne kudin fiye auna ne ya yi ma shekara nawa ai ya kwari ai masarawa sun iya sun rike gawa sun yi ajiye gawa maganin rike gawa na masarawa ya na kowa kudin anan suka tsaya a nan kudin suka tsaya ba maganar wasuwa wannan shi ne matsalar mutane kenan na yalla ce gaba
ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون yanzu nan bayani ya zo na halakar da fir'auna an gama da shi an halakar da shi sai ake gaya mana irin ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya ma wannan al'umma ta banu Isra'il a wancan zamani yace wa laqad bawwa'ana bani Isra'il mubawwa sadiq wannan jama'a ta ta Musa banu Isra'il Allah ta haƙiƙa wa laqad bawwa'ana bani Isra'il mubawwa sadiq mun zamanar da banu isra'il wata mazamana mace manzil na sirka ma'ana wanda yake na alfahari na abin yabo kenan allah ba su wata wani gari fiyayyen gari na kwarai a zanen shi ne betul makadis ƙasa da allah ma albarka bayan sun bar maka ne ce ya ce wa rasakanar na tsaiba mun arzuta su da kayan marmari kaya abin mana daɗaɗɗa ababe kowa ya san masar za mu ce har a yau yankin wannan na sham a duniya har a yau iya cikin yanki mai albarka har a yau suna cikin yanki masu daga masu watsawa a duniya kayan marmari iri rezankin ne yawanarkin ne inabin ne zaitun ne da abin da kasar na abuwajin daɗi tufakin ne suna cikin har a yau Allah ya albarka ta gaugawar da albarkar abun har yau kin Allah ma wannan yankin albarka gaba daya sai da babban garin da ya shahara shine Baitul Maqdis yawa a da cikin tarihi ya ce maka sha asali shine sunan sha yanzu zamani da an ce a ce Palestine a ce Jordan a ce Syria a ce Lebanon a ce ina Jordan duk wannan asalin ƙasa guda ce ana ce da Sham ƙasar Sham sunanta gaba daya da a cikin aka rarraba masu cin turu aka na wuraren aka yi Palestine aka yi azara makasa Isra'ila aka yi Jordan aka yi Lebanon duk ƙasa guda ce kuma har yau wannan wuraren suna yanki ba su albarka a duniya Allah ya ma wannan yankin albarka ke ni'imar da ya musu bayan duk da mun tsallake ƙur'ani na haka yake nan a baka nan a baka min bayani ya gabata kan isa ma salam kayan su zo wannan garin ai sun zamana cikin ɗimuwa man labarin Allah ba su wata baiwa wanda ba a ba wasu ba irin ta ta arzita su da ba kiwo ba noma ba komi kurin garin Allah na wayewa ga darba abin sha zumo zumuwa ga iyan shida tsuntsaye su sauko su itaci ku kama ku yanka ku ci ba noma ba kiwo su ci sha ba wahala komi ga ruwa tare ba ɗauko ruwa a rijiya dutse ne aka buga ko ruwa toto ana sha haka suke wani gatancin tsawon lokaci kayan Allah ya tsiratar da su daga wannan dajin suka samu shiga babban garin na rikita a yau baitul maqdis dan wannan shehu shine rigimar duniya ta magana yahudawa wake da kudus wake da isra'ila duk wannan rigimar sai wannan tushen sai ai a qur'ani ma an kawo eh abin da suke matsala a ƙur'ani a kullum Allah subhanahu ta'ala Allah iya magana da mai imani kullum shi ne musamman Allah kullum mai imani shi Allah ke mu'amala da shi shi ne da ƙwari a wajen Allah shi ne khalifar Allah sama ƙasa a wancan zamani aikahin Musa alaihi salam mun san tarihin na ƙur'ani ya tabbata Musa alaihi salam an san sarai asali sun taso daga Palestine ne da babansu Yaqub amma gida guda ne in wanzu misali a da magaran sai wata fami ta wani uliciji mai iyali sai tashi sai ta ji kano najeriya zama yau da gobe yau da gobe shekaru allah ma wannan zuriya tashi albarka sai yanzu ana kore suna ka kore ana kore ko ta kore ana kore ko ya kai kore daga najeriya sai waɗannan jama'a wanda suke da asali da magarawa ne suka tahi kano to yanzu a wancan zamani a ciki akwai annabin allah musa a cikinsu sai Allah musu umarnin su taso daga wannan gari na masa su dawo asalin garinsu inda suka san suka bari ta palestine shi ne musa kamar kenan da magara sai su taso su dawo da magara don shi kenan kaga a wancan zamani ba abu da na kabila ko na garinmu ne yan gari ne ai daman a garin akwai da magara ko gida ɗaya ne na da magara ya ta dawo yanzu nisa zai ce ya amshe gidajen wannan ba mai haƙƙi a da maganar da shi haka ake yi wa isra'ila filistin to a wancan zamanin musa ga annabin allah ne allah ba shi umarnin jagorancin shigowa ya kawo ya shigo garin don ya kawo shari'a musulunci a garin shi ne asalin ba musa umarnin shigowa wannan gari asalin garin gina abin kanan to yanzu wannan sun shigo gari to wannan gari shine Allah ma albarka da anan da tarihi ne dogo yan wa anan shine a yau ke mu girgima a yau ake girgima tsakanin Falastinawa su Isra'ila wannan mutane yan wa inda musulmi suke da haɗin kai da munwa irin tasu na da nasara ba haka ba take ba suna nan duk yan kaɗan ne amma suna da aƙida akan addininsu in wallahi kuma abin da suke har yau suna kan aƙida addininsu rike wannan tarihi har yanzu a kansu tarihin wannan na Musa har yanzu akan Yahudawa in me za a yi duk abin da bai Yahuda ya mallaka Amurka Amerika iya da burin yanzu Palestine ya sayi mitar kare daya a miliyan 100 miliyan 100 ya sayi mitar kare daya Isra'ila saboda ya komo kasa san mallaki wannan kasa ta kakannin haka ce akan su to shine ana kallo da zalimcin da aka yi aka kore ɗan kasar suka dawo bayan an wa abin da yawa taka shirin wannan mutum kan tarihin zai gano da matsayin banu isra'il a masar za mu ce ga suka dawo palestine don allah watsa su yi lokacin bukuta nasar kasan karshen lamarin a shan annabinsu annabi isa ne da yaya karshen annabawansu kahin nan allah masu jarrabawa ta arme bukuta nasar yanzu ya fatattake sai waɗansu su banu isra'il suka bar wurin a wurin wanda suke wurin daula ce ta girak turawa ne european na ma mulkin girka ta girka girak suke mulki yankin na palestine gaba daya a lokacin nan babu wani bai hudu ba bai hudu sun tsere ana a wannan hali a wannan hali ba bai hudu a palestine sun tsere an fatattake su har musulunci da ya zo ma babu yahudi mai mulki a garin da isa ma da ya zo ai su ire-irensu mulkin na hannun iya hannun arna mutanen girka masu bata gumaka amma miyagun malamai na bani isra'il suke gama annabawan allah zakariya da yaya ake gama su da salakunan cewa wannan yan damara ne matsawa ne ba annabawan allah ba ne ba dole kai tarihi zai gano su ma sauran malaman nasu amma a mulki ne hannunsu mulki tana nan mulki ba zuwa ke ba a hannun mutanen girka ta arna a kan haka suka gama zakariya aka ce a matsahi ne ba a nama allah bane ba shi ma ya haya duk ɗan jiɗin suka yana balle isa suka bi yaya suka kashe zakariya suka kashe isa sun rije shi allah ɗauke shi haka wannan wuri ya dace haka ne halinsu a wannan halin ana nan ta yana tahiya kuma mulkin da ya aka waye gari kayan musulunci zo mulki iya hannun domin daga baya ban sare shi mutumin girkin wani ban turi ya musulunta ya shiga ya zama kirista ya shiga dukkan tsakisin gaba daya shi ne hayi ake cikin rikicin wannan yahuda suke dawa daga baya wata tarihi mutum ya karanta iya da kyau kan tarihin musulunci da tarihin su daya kasa inda ka sa gaba to da wa'annan jama'a ta bin isra'il Allah ya ce wannan alƙawari da ya musu a zamanin Musa alaihi salam ya ɗauko su daga Masar ya sabakar da su mabawa da mazamni na gaskiya mahici mai matsayi kuma wa razaqana min at-tayyibat mun arzuta su daga da ababe masu dadi fa makatalafu suna nan a wannan zawa suka yi ba su samu sabani ba to nan sabani a cikin addinin su suna nan akan addinin su hatta ja'ahum ilm sai da ilimi ya zo musu nan wasu na ce malaman da sace nan zai wani ilimi ne suna kan imani da wani manzo zai zo da siffar shi da komi da sunan shi da komi sun san shi sama da yanzu ka san insu a cikin littafinsu suna nan kan wannan aƙida suna jiran wannan manzo ya zo har suna ma sauran kawure gori muna jiran annabi da zama ke ku amma lokacin da manzon Allah ya zo su ne farko in tawaye akan wannan tafsirin al-ilm kin juzu da mutum mutum ibn kusai ka cikin malamai ya magana tafsiri magana sabani a sabani dan nasin sunna ya tabbata sun samu sabani a asalin addini kan manzo ya ba labarin cewa iftaraqat al-yahud ala ida wa sanatayn firqa ko yace yahudawa sun rabu gida 71 kage ne wannan annabi ya tabbatar da samun rabuwa a cikin su kuma rabuwa gida 71 yace wa innan nasara ikhtalafu ala 72 firqa su ma nasaru a bayan su irin rabuwa ta a cikin addini guda sun rabu gida 72 yace wa sataftariqu hadhihi al-umma ni ma tawa idan su dabi'a ce ta mutane bin ra'ayi wannan yabi nan wannan yabi nan wannan ya kirkiro wannan haka dabi'ar mutane ke duka addinan sun gama da wannan fitina kiran ba kan muharo ba bid'a cikin addini kirkire cikin addini duk wannan ko ne gaba ko ne da awaki shine wa ko ne da awaki shine bai hude ko da ke shine bada sare yace to ni ma nan al'ummatawa za ta rabi gida 73 kowa yace mu ne musulmi mu ne yace to waɗannan gaba daya yace wahidatun fil janna fil janna daya a cikin 73 manzana ce daya ce el aljanna wasu natani wasu ba'una finna ba ruwan Allah da mahi yawa hukun sai ba ruwan Allah da yawan duk duniya na wanda ta kuta ba ruwan Allah da yawan muni majority hawa wani abu ba an zuba a wani da demokaradiyya a yin ƙwararra majority ba haka bane ba wannan abu ne na addini duk duniya ta kawo Allah ta kuta ba ruwan Allah da mahi yawa na kayan annabi ce a kashin 73 annabi ce duk kashin saba'in da numa sai yanko ta ji yan wuta ne annabi ce ɗaya ce ɗaya ta ce kan aljanna ba ce ba suwa ne ta suwa ne ta suwa ne sabi sai tambaya ƙil manhum ya rasulallah wannan saba'in da biyu ɗan wuta suwa ne ne mana a saba'in da uku da aka ce ɗaya ne aljanna suwa ne ne ɗan aljanna suke zai abin da aka tambaya ɗan aljanna yana masu yawa abin baka da ke kullu kama a ɗaya suke su sabai ɗaya zai aga masu wacce ce ɗaya ɗan aljanna manhum ya rasulallah ya ce ma ana alaihi wa sahabi ta ji kuma ba wani abu suna in mutum kai ga aikin gado daidai ya ce abin da nake kan shi da ni da sahabbai na duk duniya ƙari yawonka duk abin da kake ne ibadar Allah ba a samu ba haka manzan Allah yi haka zaɓe suka yi kai na gafa inta ka ƙirƙiro tana cikin saba'in da biyu wani haka na hidi annabi ya yi abu na hidi duk yawansu kuma annabi ya ba da mazal guda wanda yake kai irin asarwa ta alamisin irin motarkin da nake kan shi biyu da sahabbaina wani bisu ma da ka aliyau mana aliyau a sahabi aliyau a yanzu a wancan rayuwa yawan da yake daidai da abin da nake yi kaga dan uwa idan da rabo kaga hanya ta bukaci wani abin da rikici na kasa gana wa ba wani rikici addini addini yake eh kai kace ta wani ta kuwa ne haka manzo Allah ya amalan wani ce ai haka mu gado to ka kace ka fadala hanya kilar ayyini kurin haka Allah ya ce haka manzon da Allah ya ko haka ya aikata kaza to ba a wani abu ne ne tun aka samu malam wani ya ce a gaba da kaza da kaza a gama kaza da a samu kaza a kama abun masu mathematics ba ba ba ka ba ba ka sai ba ba addini da mathematics a gama gama nan a addini sakari ko nan ika za ka bar kaza ba a gama a gama gama komai ka duniya a gama wannan a gama wannan ba haka nan addini ba ya bada haka nan to shi ne kenan hanyar tsira a hili ka yi abin da ka isko an manzan Allah ya yi sahabbai shi ne maganar huzaifa da kace dukkan ibadar da sahabbai ba su yi ba kakka yi ta ka sha mata lahiya abdullahi bin umar ke cewa kullu bid'atin dalala wa in ra'a an-nas hasana ce ko dukkan bid'a bata ce ko da mutane sun ce mai kyau ce haka ibnu umar ce kaga kaga Allah shirye da mu me Allah ce gaba ina ga ku saura ku
فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون yawa mai da wani ba Allah ce wala kada bawwa'ana bani isra'il mawafsidin haƙiƙa mun zamanar da bani isra'il mazamana ta gaskiya mahihiciya wa razaqana min at-tayyibat ma arzuta su daga ababe masu daɗi fama qatalafu ba su samu saɓani ba hatta ja'ahum al-ilm sai lokacin da ilimi ya zo musu sai to inna rabbaka yaqdi bainahum yawm al-qiyamah haka nan digin ba ta kada duniya rigima ba ta karewa a nan duniya ko ta ke nini nini ya kyale su ubangiji zai hukunci tsakanin su gobe kiyama fi ma kanu fi ikhtalafun dukkan rigima da ake za a waje sai a iske ga a koma gaban Allah Allah zai hukunci zai ware gaskiya da ƙarya ne ga mata mu tsaya Allah kan lakin san insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها مولاها سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أم ومن رباكي إن شاء الله أقول شك إبراهيم من دوراوة da nanzifi ino insha Allah za su yi darasi bayan ƙarfe tara insha Allah a kawo sarkin da magana yau da dare bayan ƙarfe tara insha Allah haka gobe za a yi wa'azi a nan bakin tasha insha Allah kayan nan akwai na mata da sai ƙarfe goma insha Allah Allah ba da ikon zuwa assalamu alaikum Thank you.